إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzo sassan daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a karatun littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a sheikh ahmad ibn abdul latif az-zabidi ikhtisarin shi daga sahih al-jami' na imam al-bukhari Imam Zabidi ya rasu hijirar manzala sallam tana da shekara 893 Allah ya shi da ramu. A kitab na 40 muke, kitab na 40 daidai. Kuma karatunmu zai ci gaba daga hadisi na 1051. Hadisin yana ƙarƙashin babin idawa kyala rajulan فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز باب إذا وكل رجلا wannan babu zai bayyana mana zai bayani akan hukunci idan wakila rajulan idan mutum ya wakilta wani mutum fatara kalwakilu shay'an sai wakilin naka ya bar wani abu fa ajazahul muwakkil wanda ya sanya wakilcin sai ya halitta ya baka damar yin haka nan fa huwa jaizun to ya halitta wa in aqradahu ila ajalin musamman jaza in ma ya bayar da bashi zuwa wa'adi ko ya bashi ramce wa'adi abin ambato wannan shi ma ya halitta kenan in har misali wani ya sa ka a matsayin wakili da za ka mashi wakilcin wani abu a ƙarƙashin wakilcin da kake shago ne ko gona ce ko ma mene ne sai ya zamanto ka bayar da wani abu in ma ba shi in ma kyauta a matsayinka na wakili kenan wannan ya halitta saboda haka wanda yake wakilci kamar mai abin ne saboda ai kai abin yarda ne kai abin yarda ne an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifz zakati ramadan fatani atin faja'ala yahsu min at-ta'am فاخذته وقلت والله لارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج علي عيال ولي حاجه شديده قال فخليت عنه فاخبات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وإيالا فرهمته فخليت سبيلا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجعل يعصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرهمت فخليت سبيلا فأصبت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أصيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيال فرهمته فخليت سبيلا قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يعصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من لن يزال لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيلا فأصبت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أصيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال ما عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أهرس شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان daga sayyidina Abu Hurairah al-Qari da gare shi ce wakkala ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatar Ramadan annabi sallallahu alaihi ya sanya ni wakilci abusa taskacewa da killace zakatul fitr zakatul Ramadan wannan ya nuna mana mahimmancin kenan tattarawa da kuma yin kenan kwamiti wanda yake na kula da zakka ko kuma hubusi don saboda shigar da ita a hanyar da ya kamata kuma hanya mafi sauƙi ta isar da wannan saƙon zuwa ga ma'abuta cancanta babu kamar a sanya a hannun waɗanda suke wakiltar wannan in a ce akwai hukuma wadda take ta musulunci shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wakilta sayyidina Abu Hurairah wannan yana nuna amana da take tattare da sayyidina Abu Hurairah sannan haka har ƙasa ƙasa ba za ta nade ba zaka samu cewa waɗanda suka yi kowa amana sune ma'abuta ilimi na addini wanda suka yi kowa amana sune ma'abuta ilimi wanda yake na addini sune wanda Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yace summa awrasana alkitaba alladhina istafaina min ibadina waɗannan sune jagorori a duniya sune jagorori a lahira sune jagorori a duniya sune jagorori a lahira sune wanda Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar muka sanya limamai jagorori suke shirya suwa tare da umarninmu kuma har ƙasa ta naɗe su ne dai a'imma ɗin a duniya kuma haka in an je lahira ma su ne waɗanda hatta da 'yan aljanna za su koma zuwa gare su wajen tambaye su al'amarra. saboda haka irin yadda za mu ga yawanci a duniyar yau za a kalli wani wanda yake da addini in an sa shi wakiltar wani abu sai a siffanta shi da ya almundahana shi ne abin da ake cewa ko da goma ta lalace ta haibiyar albarka ka gani tunda a irin haka inda za ka ɗauko irin wanda za ka samu a ce sun yi almundahana kuma suna da sifa ta addini to ka ɗauko wanda ba su ba inda su ƙin suka yi tsakure to wanda ba su ba shi kuma hambuɗa zai ko kuma ma ya handame gaba ɗaya cinye duk inda ka ji an zagi a suƙin to za ka ga kuma wanda ba su ba aika aikar da yi tana da yawa illa kawai su mutane abin da suke kallo su a iya tunaninsu duk wanda ya sifanta da sifa ta addini to haraka ta rabu ko haraka ta jagoranci shi wannan abin ba nashi bane shi yasa zaka ga har takan kaiwa inda al'umma suka ga wani da yake da riga ta malumta ko da'awa yana rike da wani matsayi a ce maka komiyar ko gubernar ko kuma a ce maka dipte to sai ka ga wajen talaka su suna ga kowa daidai ba ne ya kamata a ce diptoti irin wasu 'yan duniya ne haka wasu wanda suke ko wasu mashaya ko su abin nan to kaga wannan kuskure ne inda har annabi yusuf alaihi salam zai zamanto ya riƙe matsayi na minista ƙarshe kuma ya waye gari gabaki ɗaya ma shine shugaban ƙasa duka to kaga ina ga kuma wanda yake horar hula haka wanda ba annabi ba dan yayi wannan to haka kuma sabon manzala sallallahu alaihi wasallam kaga shugaban kasa dai manzala sallallahu shine asa manzala sallallahu alaihi wasallam shine shugaban kasa a lokacin ko kuma kace shugaba na duniya duka kuma bayan ya rasu wanda suka shiga rike wannan irin su sayyidina Abubakar duk kuma wanda suke matsayin gubernar gubernar su kuma za ka samu cewa sahabbai inda su ne ake nan naɗawa a ci wancan lokacin ya kamata ya zamanto duk iri-irin waɗannan ababe mu dinga cire ma kawunanmu wannan abin kar mu yi mamaki da an ce mutum yana malami kuma ya waye gari shine shugaban ƙasa alkhairi ne haka ko shine gubernar ko shine abin nan alkhairi ne wannan kuma gyaran da zai yi duk yanda za ka ga za ka samu cewa yahi wanda ba shi ba kuma ko da an samu barna a tare da shi to za ka ga barna in ka auna ta da wanda ba shi ba to za ka samu cewa barna ba ta kai ba ma a faɗe ta bai fi zakatar ramadan fatani atin sai wani mai zuwa ya zo mun faji alaiha su min at'am cewa fatani atin kaga ya haɗa ɗan adam ne ko ba ɗan adam ba shi yasa a hadisi na mu'ad da kuma hadisi na ubay ibn ka'ab da ma na abu musa ash'ari zaka ga a hadisi na mu'ad an sifanta da cewa hannayen shi lokacin da yazo kamar hannayen kare a wancan hadisi na ubay kuma yazo tamkar giwa yace ina ganin shi yana zawwa gaba ɗaya kuma sai ya narke zuwa wata abu kamar iska saboda ba a siffata shi bai shiga cikin ɗakin ya ga ana ragewa abu sai sa ya kulle yadda babu damar kenan wani ya shiga kuma sai koma yake gadi kai ne ka ajiye abu cikin sutoƙinka ba balle kile ba kuma ka ga a yadda ka ajiye shi yaro wannan yana nuna mana duk wanda aka sa wakilci wajibin shi ne tsaya ya sa ido ya bi ƙeƙirƙe dalla-dalla ya kula da rago abin ko ƙaro abin a baka amana ta mutane ka kawo gidanka ka ajiye ko wani guri ka ajiye wani ya samu kele irin kilan da kake da ya dinga zare abin jama'a sai an zuwa buɗe a ga ba abin nan kuma ka dinga wallahi haka na ajiye ka ga wannan kuskure duk inda aka sa ka dole ka tabbatar in ma ba mai gadin kirki ka tabbata kai ne mai gadi sau da haka cewa atin kaga ya haɗa ɗan adam ko bil'adama ko wanda yake ba bil'adama ba fajara ya hasu mina tsani sai ya haɗu yana dinga tsakura daga wannan abinci ba hattu huhenar danƙe shi wa ƙulta na ce wannan ila arfa an naka ila rasula sassara wallahi sai na ɗaukaka lamarinka zuwa ga manzalar sassara ma'ana a babe na me yi mushi hukunci da shari'a sau da ana amfani da la'arfa annaka kenan zuwa ga alƙali ko mai hukumci sau da aka la'arfa annaka ila rasulullah sallallahu lalle lalle yana ɗaukaka lamarin ka gumaki ala yace innahu muhtajun ala yace mai innahu muhtajun yace shi mabukaci ne wale iyalin sannan kuma yace ina da iyali wali hajatun shadida sannan ina da matsananciyar bukata kaga uzurrukan da ya gabatar wannan yana nuna duk lokacin da mutum ya cancanci haddi kafin a kai shi gaban alkali akwai damar a yi musamaha wa juna kamar yana manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'aful hududa fi ma bainakum fama balagani min haddin faqad wajib ku iyahiyar haddi tsakaninku amma in yazo gaban shari'a to wannan ya cancanta ya wajaba ma'ana za a zartar da shi sannan in ana matsananciyar yin in ana yunwa ana yunwa babu abinci sai mutum ya saci abinci to ba za a yanke mai ba hannu saboda wannan kaga daga hirzi ne ai ya dauka amma abinci ne kuma ya ce ga iyali ga yunwa mutum ne yunwa ta kai mai matsaye ne mai abinci aka ki bashi dan ya kwata kaga da to ya zai mutuwa zai ga abinci yunwa ta kai mai ƙarshe ta kai mai lamba shi da a haƙƙin shi ko musa ya gani in ya kwata ba laifi tun da yunwa ta kai mashi ƙarshe ko fagallaitu anu fasbatu faƙalar nabi sarsa ya ba huraira ma fa'ala asirukal bariha mai ribataccen kadaran jiya aikata wannan ya nuna mana mu'jizar manzo Allah sallallahu ana waye gari da yazo kawai sai annabi sai ce ma fa'ala asiru kalbariha me ya aiwatar ribataccen ka ashiya ala me abin da yasa ake ce ma ribatacce asiru saboda wai in an kama mutare ai za kulle hannun shi da wani igiya ko abin nan ka gani da asiru shi yasa ya ce mai al asiru ma'ana dauraren igiya قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة شهادة شديدة يا كامن كوكم matsananciyar bukata wa iyalan da kuma iyali farhimtu ya na tausaya mai fakhallatu sabilahu kaga ai sayyidina Abu Hurairah wakili ne kuma sai ya zamanto ya halitta ma wancan mutumin da ya sata ba ce ba sai ya rama kenan da nuna kai ne kake wakiltar shago mutum ya saka wakilcin shago kana tsare mai shago sai wani mutum ya zo mai tsananin bukata sai ka ga lalle wannan yunwa shi ta kai ko bukatar shi ta kai sai ka ɗauka ka bada to wannan abin da kai kai a matsayin ka na wakili ba laifi ba ne ba ko kuma misali mutum ya sa ka tsaron shago sai ma'aihe shi ko ma'aihe shi ko wani nashi sai zo shi sai ka ba shi a matsayin wanda dan saboda ma'aihin mai shagon ne wannan duka kenan babu laifi قال قلت يا رسول الله شكاجا شريدا ويانا فرمت فخليت سبيله sai na rabu da shi ana amma innahu karkaza baka wasai ƙarya ya maka kuma sannan dawowa zai farabtu annahu sayu da ma ake ce zai dawo sai na gane cewa lalle lalle zai dawo wanda dai yana nuna mu'jizar manzo Allah qala rasulullah innahu sayu saboda annabi sai ya ce lalle zai dawo farsattu sai ne dakon shi fajala ya hasu min at'am sai zaman to yana dibar abinci wanda yake nuna maka alƙawalin shaiɗani kaga nan gurin alƙawali ne kuma na banza fa ghaddu ba qulta lati la arfa annaka la rasulullah sallallahu zan dauka kalmarin ka zuwa ga maki qala da'ani fa inni muhtajun alayhi iyal yace ka kyale ni kaman hakuri ka kyale ni bukata ce ta sani kuma ina da iyali la ahuduk na ma alƙawalin ba zan dawo ba farahimtu sai na ci kanshi fa khallaitu sabila wanne yake nuna masu kata na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فأصبحت نوعي غري فقال لي رسول الله يا أبا هريرة ما فعل أصيرك مي ريبتتشن كأيكتا قلت نتي يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا يا كامن جاجا بقاتا تتت أننت غريش sannan kuma shi ma'abucin iyali ne wanne yana nuna mana mahimmancin taimaka ma abul iyali mutum ya zo ce yana da iyali akwai nauyi ga iyali ga kaza ya buga ba yanda za yi in har an tabbata bukatar shi ta gaskiya ce a agaza ne iya daga mutanen da Allah zai kira su a hilin alkiyama ya musu sha tara ta arziki daga ciki da akwai mutumin da an faƙa zauje ni fi sabilillah ya ciyar da ma'aurata guda biyu kar ka manta rashin kawowa abincin mai iyali yana iya bayuwa zuwa ga mutuwar arme mutuwar arme kuma tana bayuwa zuwa ga gurbacewar al'umma da kuma raguwar al'umma ta manzala salasala sai ka gane wannan ma'aurata ne guda biyu magidanci ne ya buga ya buga bai samu ba sau da haka sai ka taimaka mashi abin da zane kaga ka taimaka mana ɗiyarka ce ƙanwarka ce ‘yar'uwarka ce an yi arme mijin da wahala ko ya tahi ya barta menene layin don ka ci da su ƙananka ne ka mishi aure kake ci da shi da matar menene layi ɗiyarka ce take son mutumin da yake talaka ga tsoron Allah ga imani amma ƙaramin ustazu ne ɗan albashin shewar Allah islamiyya ma ke koya ko kuma mai ɗan teburi ne mai ɗan shago ne amma yana da tsoron Allah sallah lokaci biyar ba ta barin shi a masallaci menene laihin ka musu aure ka ɗauki shari ka bashi ko kana ci da su ka ɗau jari ka ba su da abincin shekara ya je ya buga kuma shi ma a ko ka samun mushi aiki kaga za a zamana lafiya to kai kuma a ranar kiyama lokacin da jibi ya kai jibi tura ta kai bango aka shiga tsanani a lokacin kai kuma Allah subhanahu wata'ala zai kira ka lokaci ya saka a wata inuwa ta musamman aljanna ma da za ku shiga kohar ta daban ce Allah ke bance kofa ta wanda ya ciyar da da kofofi aljanna guda takwas akwai kofar da wanda yake shiga ta wannan kofar wanda ya ciyar da ma'aurata dan Allah wanda ya ciyar da ma'aurata dan Allah to yana da wata kofa ta musamman a gidan aljanna wanda wanda zai shiga ta wannan kofar wanda ya ciyar da ma'aurata tsakanin shi da Allah kaga wannan ibada ce mai ƙarhi wadda sai wanda Allah subhanahu wataala ya data nawa suke da kuɗin da za su iya ciyar da ma'aurata guda ɗari ma amma kuma ba zai ciyar ba saboda ya zama abdul dinar bawon kuɗi kuɗin yake ma bauta dukiya yake ma bauta yana farin ciki da kaza sababin dukiyar wanda Allah kare mu ko kuma yana gadinta amma innahu qad kadhabaka sayyi'ud ka sani cewa lalle al'amari yadda yake tabbas shi kaza baka ƙarya ma wa sa'ud farasattu husalita ne dakun shi dare na uku fa jaa ya hasu min at'am yazo yana kamfata abinci na ba hattu na danke shi wanne yake nuna ma sadaukanta da jarumta na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu dagar da ake fa da ifrit ne ake dagar ba da farawul bil adam ka gani ya je yazo ya je yazo shaidani ne ake dagar da shi wannan yake nuna ma ahlul iman in imani ya ratsa duk wani abu zama ke hinkikin abu duk wani abu zama ke hinkikin abu wala yaful sa'iru haifata in kaga ragwanci da rauni to akwai raunin imani in zuciya ta gina imani ya ratsa zuciya tana samun karfi ita kuma zuciya ita ce dan adam in zuciyar ta zama ta gina shikenan amma in zuciya ta mutu dan adam ya mutu ka gani in zuciya ta karfafa komai yayi shi yasa muna da buƙatar samun rayuwa ta haƙiƙa rayuwa ta haƙiƙa ita ce rayuwa ta zuciya zuciya ta zama tana cike da tauhidi da fiqa da Allah da amintuwa da Allah subhanahu wataala duk wani tsoro ya cire sai na Allah ya zama tawakkali gaba ɗaya fiqa raja'i Allah subhanahu wataala shine kawai sai kuma ka sha mamaki duk wani cire shi daga cikin zuciyarka watsar da shi kawai kalli mahalicin zuciyarka wanda abinda Allah ke kallo zuciyar taka sasika da Allah tawakkali da Allah raja'i gurin Allah subhanahu wataala shine kuma abinda zaka ga barayin imani suke raba suke suke tunkaran nan in suka raba ka da Allah shikenan an kare aka sa maka kaunar wani ruko da wani ba Allah ba mutun ya zama ya hi dogaro da wani ba Allah ba ya hi kauna gurin wani ba Allah subhanahu wataala ba to wannan in kana neman matacce wanda gawa ce in ka zo kan wannan kakari Allah subhanahu wataala shi yasa ya umarce mu da yawan ambatan Allah a lokacin da muka haɗu da makiya ya yi wallazina mu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkuru ma kaseera ku tabbata sannan kuma ku dinga yawan ambatan Allah dan ya zamanto sabatin da kuka yi ya zama bakin ku da zuciyar ku duka Allah din kar ya zama a baki kana faɗin Allah amma a zuciyar kuma babu Allah to ba za a samu taimakon Allah ba dole ya zama to da zuci da bakin shi yasa kenan yin na bakin sai tunatar da kai kudurtawa a cikin zuciya to kuma sai karhi ya zo karhin da babu wanda zai iya tankara akan wannan abu wani lokaci sayyidina Umar sun taba gagarawa da wani shedani sai da yama ifritin kayi uku a kowane kayan shi ifritin tunani ganin shi bai shirya ba sai a sake sai na umar ya liƙa shi da ƙasa sake liƙa shi da ƙasa sai da ya mai kayi uku annabi sai sai ce daren jiya wani ɗan cikin ku ya ma wani ifrit kayi uku suka ce wa ya ce wa kuke tunani in ba sai na umar da ƙarshe sai na umar ya ce araka ina ganin ka amma kai rago ne a cikin duniyar aljannu mako ya ce aini ina daga cikin sadaukai ya ce ni sadauki ne a cikin aljannu kaga saboda ƙarfin imanin tsere na Umar da ƙarfin zuciya abin ba na wannan bane ba ka gani wannan yasa sai yake yin shi shakwat kaman ma ba kaman ma ba wani mai wannan ba kawai da an fara sai tsere na Umar ya tika shi da kasa da an fara sai tika shi da kasa to kaga wannan shine tsere na Abu Hurairah bai razana ba ko ya tunzura dare na uku ma Allah ya dawo gadi saboda tabbatuwa akan amana da aka bashi da kuma kiyayewa amana wadda aka bashi annabi sallallahu sai ce lalle kam sai udu zai dawo fajala ya so mina ta'am fa akhadtu fa qultu la arba annaka la rasul sallallahu wa da akhiru salatu maratin wannan shine karshen zagaye uku annaka taz'umu la ta'udu thumma ta'udu kace riya cewa ba za ka komo ba kuma hin ga kada wannan shine karshen uku qala da'ani uallimuka kalimatin yace ka rabi da ni zan ilmantar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allahu biha wanda ubangiji zai amfane ka da su yanfa'uka Allahu biha ka nura da abin da yace uallimuka kalimatin ya san sayyidina Abu Hurairah mai kishiro ilimi ne kuma haka duk sahabbai suke ma'ana ba abin da zai raba shi da shi sai wannan kuma kalmar ma in dan da mace yace yanfa'uka Allahu biha Allah zai amfane ka da ita ba wani bane zai Allah ne zai amfane ka da kalmomi a yau muka kalli yanda aka cika duniyar rubuce-rubuce ta waɗanda suke matsubata da auradu da kuma azkaru da abin da na taskirar ruhani har ma alfahari ake a ƙasa ta musulmi wanda mafi yawan duk al'umman musulmi ne wai ka wani ya zo cikin gidan rediyo na zancen wai yana da ubane ya zo yana gaya yana hudin cewa akwai wani ba Allah ba wanda zai yi abin da irin abin da Allah ke yana cewa ku bar roƙon Allah ku zo mu roƙi halitta daga halittun Allah shine lazumin abin saboda ruhani shedani aljani uwarsu ɗaya ubansa ɗaya kuma duk wani mai aiki da shedani kafiri ne arne sau da babu yadda za aljani ya zo na maka hidima yana maka ɗauniya a banza bai kafarta ka ba dole sai ya baka wani aiki aikin wannan kuma duk wanda ya ma wani biyayya ya mai da kan wani abu ya zama kafiri alam ahad ilaikum ya bani adam allah ta abu shaitan innahu lakum adu mubin a hilin kiyama allah subhanahu wataala ya ce wa yawma nahshurum jami'an ya ma'shar al-jinn wal ins ya ma'shar al-jinn ya ma'shar al-jinn qad istakthartum min al-ins ya ku jama'ar aljannu kun yawaita hallakar da 'yan adam wa ƙala auliya minal ins sai wani daga ‘yan adam wanda suka jibici aljannu da ruhanai suka dinga karanta wurda da turare na wurdi da sadaka da ƙa'ida da sharɗa za ce karanta ina an zannahu kaza bismillah kaza ka yi amfani da turare kaza ka sa farfarin kaya ka shiga guri kaza kwana kaza kar wanda ya shiga wajenka kar ka yi wane ka yi azumin wannan ƙa'idar ba Allah ba ne sa ta ma an zarara biya min sultan babu ita cikin ƙur'ani wala cikin kutubus sunna ba ka same ta ba a littattafan hadisi wala kutub wanda suke na fuqaha za ka same su a littattafan bokanci da tsafi irin su khazinatul asrar irin su mujarrabatul dirin irin su shamsul ma'ariful kubra shamusul anwar sihir haru tawmaru sihir qur'an cikin wannan littattafan da na subuti na abin nan na bokanci da tsafa-tsafa da sihirce-sihirce a cikinsu ne ke da waɗannan wurin diddika ɗin to a ce maka iri-irin garuruwa namu a dinga alfahari da waɗannan ko ne ya taso daga can wata uwa duniya ya dinga ina da ruwa ne kaza ina da ruwa ne fa'aluwa na mai ruwa ne kana tallata kafirci cikin jama'a ta imani waɗannan haɗarinsu ya fi haɗarin 'yan ta'adda ‘yan ta'adda suna ta'addanci akan dukiya da rai, su kuma suna ta'addanci akan imani. Ƙarshen ɗan ta'adda ɗan ta'addan imani, duk wanda zai raba ka da Allah, zau da in ka rasa Allah ka rasa komi, imani ya yi ranka, ya yi dukiyarka, ya yi komi, imani shi yake sama da duk waɗannan abubuwa ɗin, musulunci imani yana sama da rai, shi yasa akan asarar rai, saboda musulunci, akan asarar dukiya, saboda imani, akan asarar kowane irin abu, saboda imani. amma babu wani abu wanda za a bayar da shi wai don ya zama mukabili na imani duka rayuwar duniyar nawa take rayuwar duniyar nawa take to iri-irin wannan wanda za ka ji masu ruhane da su da bokaye da yancin kare duk wasu da uwansu da sannan kuma babu wani abu ruhani da aljani da shaidani da ifritu duk abin ɗaya ne ka baki duk inda za a gama duk ɗaya ne ba su da wani bambanci duk yanzu ɗaya ne waya ce kowace aya wai tana da ruhaniyuna nata da wane ne nata aina annabsa sai ce maka Allah ne cikin Qur'ani yace kowace aya tana da ruhaniyuna nata ko manzo Allah sai ce kawai ba asali ɗin tsubbu ne wa wanda tun asali da dama su ma akwai su dan dadewa su ne suka zamana suka rubuta a waɗannan littattafan da ba na koyan addini ba a littattafan wannan na koyar da mafi girman littafin koyar da tsafi a duniya shamsu ma'arifin kubar mafi girman littafin shamsu ma'arifin kubar shi yasa waɗannan littattafai ne na kokanci da tsafe-tsafe da hallaka da kafirci da wannan duka to a cikinsu ne za ka ga irin waɗannan wurdiddika na tasirin ruhani wanda mutum zai yi ya samu horewar ruhani ko samu horewar shaidani kaga shi yasa sai ce da ni walim ka kalmatin yanfa'uka Allahu biha wanda Allah zai amfane ka da ita ba raka neman amfanuwa ko tawakkali ko yin abin nan ibada ce gurin Allah Allah ne mai amfanarwa in kuma Allah subhanahu wataala amfanar da kai babu wanda ya sai ya amshe ma qultu ma hunna qala idza awaita ila firashik yace in ka taro jikin shin wada ka faqara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtima al-aya hakka cike aya ka ida sa aya fa inna lan yazala alayka min Allah hafizun ba zai kushe ba daga Allah zaka samu mai kiwon ka wala yaqrabaka shaytanun babu wani shaydani da zai kusance ka ma'ana kaga yace wala yaqrabaka shaytanun babu wani shaydani daga shaydanu ba wai wancan kade ba shaytanun duk wani shaydani ba zai kusance ka ba hatta tusbiha sai ka waye gani fakhallatu sabila ganin wannan ilimi da ya bani da wannan aya da ya ga mun ta Qur'ani kuma yace Allah zai amfane ni wanda yake nuna maka fifikon da ilimi yake da yanda magabata suke gabatar da ilimi akan komi mu yanzu kaga in wani ne zai jira zai ce ko ya bashi wani abu na amfani na duniya amma ya san babu wani abu na duniya da zai bashi da zai kubutar da shi daga wajen Abu Hurairah dole sai abin yana da alaka da bangaren kenan abu na Allah wanda yake nuna ma fadla na ilimi a baka ilimi ya ya dauki abu haka kawai zahiri a baka mu kuma a yau kawai abin da muke ma me za a bamu wanda zamu ce mu ci gobe shi yasa duk in ga girgiman dukkan hore da din rigima da wannan harma gage da ake dukkin da in kan abin inda al'umma za su baka tausayi babu wani mai maka zancen Allah wane ne kaza duk mutane za ka ringa ji ana zancen an samu waye ya yi almundana gwamnatin waccan ta ci wane ne wannan gwamnatin ta ci wane ne gwamnatin in kaga ana duka ma shugaba zaki ba hawa zancen addini ba ake maka da wani abin na ilimi ko duk zancen da ake yi ana ma zancen abinci waye ya tattara dangin shi waye ya haɗa kaza waye mafi yawa wannan ne zaka to duk inda al'umma ta zama ba Allah bane gabanta ba addinin Allah bane gabanta ba ilimi bane gabanta to sai al'umman su baka tausa in kaga ana zagin wani kawai abinci ne bai bada amma ba wai abu ne abinci in kaga ana zagin malami to haraka abinci ce shi wane ne ya zama dukte waye ya zama minista waye ya zama in kaga ana in shekara nawa yi in gojin shi ka fahimci sunna ka gane qur'ani in yi shigo gonarka abinci to kawai sunan shi ba na ba na Allah in kaga ana ta abin nan mu kaga ana harma gagiya to ka tabbata kan wannan ne amma janibi na ilimi abinda zai amfane ka abincin zuciya faqutu ruhu arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala shariba abincin zuciya abinci ne wanda yake na ma'ana kuma duk inda kake ne taska ce kanzul la takhafu alayhi lisan khafif ala amri yujad hafi kunta ilimi taska ce wanda take mai shakwatin dauka kuma duk inda kake kana tare da iliminka to inda ka bari yau da za a cika maka wannan ɗakin da bakuna abinci in kai ne ma gara wani lokaci za ka cinye shi gabaki ɗin shi ɗan lokaci ne ha ba an yi an gama daga yau shi kenan an yi an gama ka'ida abincin da gaci ya zama ƙasa ya zama lalatacci ya zama ƙazamta ya zama aiki sai ka biya ma a ɗebe shi a kwashe shi ya ce fasallaitu sai ƙala mahiya ƙala ƙultu ƙala lice mai izawata ila firashi faƙara ayatul kursi min awali ta tasdimal aya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shi yasa kaga iya daga abin da ba yanda ka iya ma mutumin da ka zo ka yake da wata larura dinga karanta ayatul kursi wai bai iya ba falakin nasi bai iya ba fatiha bai iya ba akwai mutanen da haka zaka gansu isaru sur inda ba su iya su to ya ka iya da wannan dan Allah ka isa ka raba shi da shedani wani raba zaka ma mutumin da dan Allah bai iya wannan wani raba zaka mishi da shedani babu wata raba da shi kanshi ma ni shedani ne ka gani to akwai abin da kuma wannan yana daga amanan da wajibi ne masu tarbiyyantarwa uwaye da malamai dole bai kamata ba a ce a kawo ma yaro ko yarinya makaranta ya yi da karatu baka karantar da shi ba irin waɗannan to me zaka waka zaka koya mishi wani hayaniya za ka inda har ana makaranta ka ga 'yan mata ba su iya ba ayatul kursi falake da nasi yarinya an kai ta wa makaranta ka je zakarar ta ayatul kursi ba ta iya ba kawai saboda ana koya mata wasu waƙoƙi da wasu abubuwa can wani abin da ba an zalala biya min sultan ka ga ba iya alwala balantana sallah babu tauhidin kirki bata ma san rukunan musulunci ba wallahi da waɗannan masu harma gagiyan katsai da su kaga arkanin islam arkanin iman duk su san su ba shurutu la ilaha illallah duk su san su ba haka makarantun matan arme da zaka ga yawanci wanda gardawan nan suke koya mafiyawa zaka ga wasu suna sai da musu yan layin su da yan rubutun su wallahi da yawa zaka kawai sai ka ga mace ta zo da wata takarda an ce mata lakanin wani ne wannan na kaza ne abin da yake muhimmi ba su tsaya su musu wanda yake makaranta mutum ya san la'ilalala faɗi lahiyayye ya san arkanin isra arkanin iman ka gani waɗannan isarar suwar ɗin yau a ce mutum ya san fatiha ya san fatiha surat alkautar abin da ya kasa ko fil abin da ya kasa ya mutu ya shiga aljanna bayan wanda ya rubuta qur'ani dubu ya shiga wuta mutum ya san gaɗa abin da zai kore ma kan shi jahilci ma la ya sa'ul musulmi jihalu ba shi wani ai ba wani abu tunin ilimi ma in bai ƙara ma tsoron Allah ba bai kusantar da kai ba Allah aikin banza ne amma a wanke ma mutum jahilci ya zama madogarar shi Allah wannan sharkiya ta tu a watsar da su a ba mutane tataccen addini kai shehu ne ka sa halaka ka dinga koya musu isa rusuwa ba ka tala mutane ba yaka yi ringe shi kana fesa musu karya da shaɗahatu sufiya shehu wane ne ya ce me bayan Allah an raina su shehu dan wane ne sabga kaza ki waye yayi kaza da guri kaza sai kawai irin karya da shaɗahatu sufiya irin karere ne na sufayi kai ta fesa musu kawai ba sai ka samu mabiyan alhamdu mutum bai iya ba Allah kuma kan yaji Allah a bakin ka yaji annabi sallallahu alaihi ya ce kaza ya ji ka ce shehu ya ce kaza masakin yan ƙauyen waduwa za su yi shehu ibrahim ya binci shehu ibrahim ka gaya musu cewa wannan gidai malami ne kamar su yanda su ɗahi rubuce sunan suke malami shi ma malami shehu ibrahim bai da bambanci da waɗanda shi ma malami ne kamar da waɗancan suke malamai a bari ma a naku a an tahi kawai malami ne kamar sunan ka gaya musu ba shi kenan ba amma da ka buɗe baki shehuwa ne mutane sun zo suna bautar wasu kattai suna bautar wasu ɗaya mutum zai ci abinci ya kama suna wani zai kaza zai zai kaza da kaje ƙauyukan nan wallahi masakin abin tausayi ba su iya ba kalmar shahada ba su iya arwalla ba wani shekara 60 65 wai yace yana bai san ba tusa tana kare arwalla wai mamaki yake ya ci tsawon shekaru 60 wanda wannan ba bai sani ba ba to kaga wannan duka wasu abubuwa ne wanda ba su bane sai a kuma shagaltu da su wannan ayatul kursi din mutum ya karanta ta tana zama kariya daga shaidani wajen awa 24 kuma karatu karatu na hakika ba ka gumtse ba baki ka ce karatun zuci babu karatun zuci la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala la budda inda karatu yake karatu dole ya kama sunan shi na karatu alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wannan labban da kake ga harshen wannan dole ya zama to karatu da shi ne amma an ka gumtse baki ka ce a surance bayi sannan ba za ka karanta atar kursi ba tare da shakka innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu dole sai an samu al'iman dole a sami yaqini ba tare da shakka ba amma ka karanta wai kana ga to zai ko kaza ko kuma bari mu yi na kuma irin masu wannan to ba lahi dai usa mun je ko ina wallahi mun bubuka mun kuma kai har gurin sarkin mayu an je sau da haka wannan kin ma ba laifi bari mu yi na kuma aikin banza da wahi ke duk waɗancan hayaniya ka zo ka gama su da Allah a tsantsa shirkan ma ke ka ce wai ka bi boka ka bi malam ka bi waye yo ya za a ka samu lahiya wai da ƙarshe ne ba wai mutum ya ce to wannan kin ma ba a kiyawa na kuma bara ko ka ji mutum kana ce mai danga karanta ayatul kursi ya ce in nawaye gari ina karanta 313 karanta farage da nasi ita kuma ina ɗari da kaza dingayen kaza kai ita ɗari uku ma nake kaga duka irin wannan ana gabas kana yamma ga abin da ake cewa yaƙini ake bukata annabi yunus alaihissalam ki yana haɗe shi kawai cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba hau cewa ba hau dubu bai ba da ɗayan wanne karanta annabi ibrahim ana cewa cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل in imanin ya ginu a cikin zuciyarka in ka faɗi sau ɗaya ma yayi ba laihi ba ne tikirarin abu a bakinka ba laihi ba ne ba ƙoƙartawa da yawan yi ba laihi ba ne ba amma dai ka san billahi lazi la ila illa duk inda aka ce ma karanta kaza ka karanta biyu ba kakka ka umu kowa zarge kanka kuma ka gyara aikinka ka yi istighfari ka leka ka gyara zuciyarka madubi zuciya ita addu'a kamar makami ce in ka ba ɗan yaro ƙarami wanda yake da rauni ka ce da tsamin tsarge mun wannan abin da wuka ce da jini na wuce kaga in ya buga bai taraba abin biyu ba ai aibin ba na wukan ba ne a ina aibin yake hannun yake ko kuma ka ba shi dakushashe wuka ka ba karfa karfa ya karɓa ya daka bai tsarge abin ba kaga aibin a ina yake ba a damtsan shi ba aibin yake aibin yana a dakushashe wukar da ka ba shi to dole bayan da za ka zo kana karanta ma mutum ƙur'ani kuma shi bai ma yarda ba kawai wani ɗan uwan shi ne ya ce aje a mashi dai wannan ka san mutumin bai da yarda da wannan su ba su yarda da irin abuwa ne ne na ce kawai aje ai kai ka shiga zuciya shiga mushi kawai wahala ce za a yi wannan wallahi kawai dole shi yasa ka ga sharaɗi ko addu'a ce sai ka ba mutum darasi na aƙida ba irin tsari ba ne na irin masu rukakin na marasa aƙida wanda kawai mutum ya zo hau da karatu sai ka gyara zuciyar ba bayan da za ka zo kawai guri mara kyau ka zo ka zuba shifka ga ya ne ya za a yi sai ka gyara zuciyar tashi ya ma yarda tukwana da abin da za ka mai ya samu siƙa da Allah ya yarda ƙur'anin waraka ne ya cire duk wani shakka da duk wata hayaniya da duk wata ƙazamta da datti sannan kuma ya so sai kai addu'an kai ma zuciyarka a tsarkake sai abin ya tasiri kuma ko yara muke karantarwa yana da kyau mu dinga sanar da su ma'anoni ɗin wannan ayar da kake ga atar su ita ce shugaba ayoyin na alkur'ani gaba ɗaya kamar yana nan sallar sai tambayi uba ya ce ka san wacce ce shugabar ayoyi na ƙur'ani ya ce atar kursu ka gani ya ce li ya hani laka laka la ilmi aba munzu ilimi ya sauƙaƙa a gare ka ya kai abu munzu tun da ka saka duk ayoyin alkur'ani gaba ɗaya atar kursu ita ce shugabar ayoyin alkur'ani gaba ke da kuma saboda ta kunshi siffofin Ubangiji subhanahu wata'ala ka tuna wa cikin ta aka fara da Allahu sunan da yake shine alali Allahu duk wani sunan da yana siffanta wannan sunan ma Allahu hal ta'lamu lahu samia la ilaha illa huwa aka bi kuma da kade ta Allah da kore duk wani abin bauta bai cancanci duk wani abin da ake bauta bai cancanci bauta ba sai Allah shi kare sai kuma alhayyu alqayyum alhayyu alqayyum alhayyu wanda yake da dawwamamman rayuwa wanda rashi bai gabace shi ba ba a yi ba lokacin da babu shi kuma babu lokacin da ya zama Allah dama shi tumfil azal shi ne Allah babu ranar da za ce ga lokacin da Allah ya zama Allah shi ne wanda yake da dawwamamman rayuwar da kuma komi zai mutu zai karar da komi mutuwar ma zai kashe ta ƙarshen tuka-tuka mutuwar ma za a yanka ta za ta mutu malakul mutu zai mutu amma Allah shi ne wanda yake da dawwamammiyar rayuwa wai baka wajen rabbika zul jalal ka gani to shine alhayyu alqayyum wanda yake tsaye da zatin shi bai halicci mala'ika jibril ba ko al'arshi dan ya nemi taimako al'arshi shi yasa al'arshi halitta Allah ce Allah ya fara halittar ta shine halitta ta farko da Allah ya halitta kan ya halicci al'arshi ma sunan shi Allah bayan ya halicci al'arshi sunan shi bai tsaura kafin ya halicci da halittu ma shi ne dai alkhaliku shi ne arraziku ba da ya halicce su ba ne zama alkhaliku arraziku kamun ma ya yi su Allah shi ne Allah saboda haka yin nasu dai ba abin da ya ƙara kuma samar da su ba abin da suke tare mushi da akwai su da babu su babu abin da zai rage mulkin Allah subhanahu wataala ko kuma samuwar su ya ƙara mulkin Allah balle wai ka zo wasu wanda kuka kirgire su wanda ma a tarihi ma gana a rubuce ana shan daga tsare kunsu suna cewa ba mutanen kirki bane ba ku zo ku ringa cewa wai wani sheke gudanar da duniya wai wani yayi shekara kaza na matsayin Allah wani yayi kaza wani yayi kaza wanda ma zancen ma da ake ku a wajen ku suke waliye ma mu a wajen mu ma ba waliyan bane kuma ga sanan muna ratattaka su ba abin da ya same mu alhali Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil ard inda mutanen kirki ne kai taba mutumin kirki za a sha taba mutanen kirki za a sha ba ga dan Nasir Kabara nan ba da ya dinga taba su Sheikhul Islam da Jawaliyan ne ya ta kare mushi ba sai da ta kai ba abin nan kin shi ma sun ba ma ƴan uwan shi ma suna gudun shi su sai a ce dan uwan su ne ka san duk an ka kinki motsi ya dan uwan ka ma ya dinga gudu ba wanda zai yarda a ce kaza almajirinka ya zo ya tutse ka ta kare maka saboda ka taɓa bayan Allah to amma kaga iri-irin wannan wanda ake allantar da su kin wanda ake allantar da su ake kai su mataki na uluhiyya ko a ce su yin kaza to a wajen wanda suke musu wannan ne suke waliye ma mu a wajen mu ba waliyan ba ne ka gani ba mu yarda da su ba kuma muna zama na lahiya kan wannan to kaga Allah shine alhayyu shine alqayyum to ka dauki dan Allah yanda ayatul kursi ta kunshi waɗannan abubuwa aka ci gaba da faɗin sifofin zata Allah la ta'khudhu sinatu wala nawm gyangyaɗi ba ta kama Allah balantana barci ya za a yi Allah wanda inna Allah yanzu ku sama ta al'adu an ta zula ka gani Allah shi yake danke da sama da ƙasa don kar su kauce duk wannan halittu gabaki ne kullum min wa yas'alu man fi samawati wal ardi kullum min wa fi sha'an Allah yana gudanar da komai subhanahu wata'ala shine tutul mulka qul illahumma malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzu'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khayr bi yadika al-khayr da gani Allah subhanahu wataala yaminul lahi mala la taqid la taqidu hannafaqa hannun Allah ma kar take ciyarwa bai tauye ta sahaul layl wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ardi fa innahum lam yaghil ma fi yamin to ubangi subhanahu wataala wanda ya rafa al-qista wa yakhfidu ina la ta'khudhu sinatu wala nawm babu zancen gingedi balantana ma barci to dan Allah irin wannan aqida in ta shiga zuciyar yara ta zamuna cikin zuciyarsu ya za a yi mutum wanda zuku irin wannan aƙida ta tabbata a cikin zuciyar shi ka ga yana da mutuwar zuciya ko yana da dogaro da wani ko yana sa wani abin kai da ka sa a ko ina kake ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka kuma babu abin da yake mai nisa abin da yake sama ta ƙasa sama ta ƙasa ta bakwai da abin da yake sama ta bakwai gurin Allah na ƙasa ta bakwai bai zama nesa ba akan wanda yake sama ta bakwai Ubangijin da yake ga kiyashi da duk abin da yake cikin ruwa da wannan kuma yake arzuta su kowanne kuma shi yake kai ma kuka balle kai ɗan adam da Allah subhanahu wataala karrama ka kuma duk abin da ka sani karkashin kiwon shi ne kulman ya kala ukun billal wan nahar wane ne yake kiwon ku dare da rana Allah shine mai kiwon mu shi yake ganin duk abin da yake gudana babu wani abin da motsin da zaka yi face da sanin Allah subhanahu wataala abin da tururuwa ta ce yake bi ta sassan jikinta Allah yana ganin shi balle kuma kai ɗan adam to dole ayatul kursi ba za ta ma mutum amfani ba sai ya san ma'anarta kuma yana da yaqini akai kuma haka duk ma abubuwa ma kai la ilaha illallah ma la tanfu sahibiha dole sai an samu wannan shurut nata wa bi shurutin sab'atin qarquyyidat ka gani wannan sharuɗan guda bakwai al-ilm wal yaqin wal qabul wal qiyad farir ma aqulu sirq wal ikhlas wal muhabba wa faqaqa Allahu lima habba wannan sharuɗan guda bakwai la ilaha illallah ma sai ka cika za ta amfani to haka duk wata addu'a da ka sani sai da wannan aga amma dan mutum ya zo na addu'a babu yakinin zuciya yana addu'a da shakka ko bari mu gani ko bari mu ko dama mun yi shekara kaza shekara ta goma sha ina addu'a kan wannan abin babu irin addu'a da ban karanta ba kaza kai sabka ma da nayi batta lissafuwa munafiki ne kai shi yasa inda Allah inda kai yakini babu inda to me kake ne Qur'anin ba gaskiya bane addu'a ba gaskiya tsakani da Allah mutum ya ce ma yayi addu'a ya karanta kaza to ai ɗayan bi dole dai yarda kawai shine munafiki tunda to qur'anin ba gaskiya bane ko addu'a ce ba gaskiya ko abinda manzo Allah sallallahu ne ya faɗi ba gaskiya ba kenan kai na zan tuhuma matsala a tare da ni take ba ta wani abin nan bane kuma shine adalci sai in zargi kaina sai kuma koma zuwa ga istighfari sai in koma zuwa kaga yanda mu'mine suke da sun yaba yasa ce to la Allah in ko ba haka ba to zaka maida lalle alkhairi ne Allah ya jinkirta mun sai a lahira ko kuma hakan ya himun alheri kuma ba a ce ba dole hallau don baka da lahiya ma sai ka warke dan da Allah ba a mai tilas Allah kuma bai gauga da gaugawa mutum in dai har annabi Musa da annabi Harun za su kwashe shekaru suna addu'a Allah subhanahu wataala ce qad ujibat da'watukuma fastaqima an amsa addu'ar amma ku jira ka tana tsakanin yin addu'an tasu da fadin wannan da kuma halakar da fir'aun sai da aka dauki lokaci a tsakanin wa qala li lan yazala alayka to mu kuma yanzu so muke wai hawa suka ji suna cewa an yamu musuluncin namu ma ana addu'a harami ana kaza amma amurkan nan da horon shi da ina ne Allah ya ya ki rusa su an yamu kanmu ma musuluncin namu ba da gaskiya ba wace maka wannan ya nuna ma mu mu'minan ne na gaskiya shaddul ibtila al anbiya summa al amsal fal amsal yubtala ar rajul bi qadar dini ana jarabta ma mutum gurgurdan addinin shi ka gani gurgurdan addini kuma in Allah ya so ka dalilin saban ka ma sai Allah sallada ma wani akai zunubin ba yana daga abin da yake saba to in Allah ya so sai sallada akai dan saboda ya zaman to wannan abin ya zama ma kafara irin wannan azabar da tsananin wannan sai zama ma mutun kafara tunda ba duk matsala bace take zaman tawa sharri ga mutum so da da za a nuna maka ma matsalolin sai kaga ashe gudama haka wa qalan yazal alayka min Allah hafizun ba zai gushe ba daga gurin Allah zaka dinga samun mai kiwonka wala ya qarabaka shaytanun wani iblis ko ma wane ne shi yasa zo da shi munakka kaga bai ce wala ya qarabaka shaytanu balle a ce wancan shaytan shaytanun ko ma wani shaytani ne duk wani hatsabibin aljani hatta tusbih hasika waye hasika waye to amma zaka ga wani sai ya zo shi ya kwanta maka babu arwalla ba karanta atul kursi ba dole ba ka dinga ji mutai dinga cewa ana wasa da kazan shi ana taban menene shi ana wane ne ana yan zanzana wane ne ba dole ka kwanta da yan zanzana ba ka gani dan da wanda ai sai ka ga mutan da ya kutar kin shi wani yana sauraron waka yana abin nan sai ya ce ma yan zanzana ba yan zanzana ba dan zanzana ma ka samu saboda in dai babu addu'a babu karanta wannan su ne mahirzi duniyan nan da Allah ya zuba muna rayuwa gidanka da kake rayuwa da kai aljanna dakin da kake kwanci da kai aljanna addu'ar wannan ita ce shamakin ka tsakanin kansu innahu yarakum wa qabilu min asu la tarawnahu wala yaqrabaka shaytanun babu wani shaytani da zai kusance ka ta tasbih wa kanu ahrasa shay'in alal khair wa kanu ahrasa shay'in alal khair su sun kacince sabai ahrasa shay'in sune mafiya kwadayin abu alal khair akan alkhair sun yi kwadan alkhairi akan kowane irin abu mana me yake nihi da alkhair ilimi ke saboda ai kaga cewa zan ilmantar da kai zan sanar da kai wani abu shi yasa za su yi bulaguran wata guda dan zuwa su ji hadisi za su yi bulaguran ta dan zuwa amma mu kuma ilimin kana kwance ma dakin ka ka saurara sai ka ga mutum ba zai tsaya ba ya saurari abin da ya kamata ya saurara. In kuma halaka ce ta ilimi, to ba mutum za ka ga halakar ilimi ya je bai da lokacinta. A ce a rayuwanka ba ka da wani gurin da za ka je ka saurari Allah ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ba ka da wani malamin da za ka dinga lazumta karatun shi ko a waya ne ma ka ce ina bin silsilar karatun wani, in ma karatun Ƙur'ani, in ma kaza. Ƙur'ani na shin haka za ka zo har ka bar duniya zuciyarka ba ta da wani kaso kawai a awa 24 da Allah ya baka babu program na koyan alkur'ani dan Allah Qur'anin nan da aka samkar da shi su sai da bakar shekarun su wajen 40 da wani abu maki bai bar duniya bai da suka dace Qur'ani ka dauki dai misali da aka aiko manzara sun sai da bakar shekarar shi 40 ba ko 40 ba amma a shekaru 13 da manzara sun sai na annabi manzo sai da bakar yana daga wanda sai da suka harace Qur'ani To, amma mu za ka ga yanzu ba ga wannan waya ba, in aka ce mana da waya waccan matar daƙin ta tsohon yayin, ana ce mana kowa ma ya yi waya mai sai da gora ya an same shi da mai mamaki ma muke, ya za a ce duk waya yanzu kuma a ce mai kosai ma sai ta yi waya. Ji muke ma ka yi haɓa, yan ta ƙaƙa ma za a yi, yanzu waye babu waya, kayan banza ma waya, akwai ma abin da ma hatta dala ɗari an ba, hatta dala ɗari. ƙarshen tuka-tuka ne hatta dala ɗari ka gani to kaga zancen ma yadda ma ake haɗu ma ya huce ne to mahalli shahir kin ka duba ne duniya ce dai duniya ce dai na duniya kala-kala kala duniya wani abu aka gwada ma sai ka yi mamaki duniya ce a tsara nan gurin da mai shiga wai har a zo a sa wani ya dinga magana ma kawai a zo malam bakar a zo a tsara ka kawai ga malam bakar na yana cewa kaza yana cewa kaza kurum an kirkiro ka kawai kana hudin magana sai an je an bincika dai a gane ashe ba shi bane ba wani ma sai an cakume shi an kai shi kaso sai a bincika ashe kurum tsari aka yi ashe ba shi bane ba yake wannan ki akai a shiga nan a huta nan gurin a yi haraka arziki da haraka wani to don Allah wannan ilimin duka yaushe ne wai ta suka amma ka leƙa yadda ɗan adam ya ƙware ya san wannan ilimin muka ƙur'anin da wani ƙare sanin ƙur'anin da take tun da ka tashi kake jin shi amma sai ka ga wasu in aka zo in ba limamin ka ce wani shiga ba zai ho shiga ya limanci ba saboda alhamdun ma bai iya ba alhamdun da ba in babu ita ba sallah amma don Allah mutum nawa za ka shiga gida nawa inda za ka tsare ƙohon kaso dole ka ce kowa ya ma alhamdu mai kyau zai shiga Allah da yawa sai dai kanin su shi bai iya taba kuma ba zai je ba bai iya taba kuma ba zai je fatiha wanda in ba fatiha ko ba sallah to haka sallan nan adadin wanda suka iya sallan yan kaɗan saboda duk ba mu damu ba wannan ba shi ba ne damu kawai abinci ƙur e kawai abinci ina muka hoto neman abinci ina za mu neman abinci akan shi muke kulla wala'i da bara'i akan dukiya ce muke kulla wala'i da bara'i in kaga mutum yana son mutum to ba shi ki in kaga kuma yana kin mutum kaza yake haka kawai mutum zai samu mutum iya melehi kawai bai baka ba abinci haka kuma zaka kulla kaunar in ma wane ne mutum in me alakan shi da Allah kawai kai masoyinka ne menene dalilin kawai baka yake kawai iya ba da abinci yana abin. Faƙalar Nabi Sarasalam, Ama ina hukar sadaka ko hoka zo, Ama ina hukar sadaka ko hoka zo, a nan sassan ce, Ama ka sani ce ina yadda shi ana yake karkata baka. Haƙiƙa ha sadaka ka yama gaskiya ko hoka zo, amma shi mai matuƙar ƙarya ne, mai yawan ƙarya ne. Wannan karan yama gaskiya, kaga makareci akan iya samun ya yi gaskiya, makareci za iya samun ya yi gaskiya ta alamu man tukhatibu منذ salasa layali ne abu hurairah wai tsawon dare uku nan ka san waye kake tantaunawa da shi abu hurairah qala la qala zaka shaytanun yace wannan wani shaytani ne daga shaytanu kake tantaunawa da shi a tsawon wannan daren guda uku wannan yake nuna aljannu ashe suna tasawuli in suka suranta zuwa surar wata halitta ana iya ganin su innahu yarakum qabilu min asla tarawnahu kenan wannan asurarsa ta aljannu a surarsa na jinsa aljannu amma zai iya rikida zuwa kare zuwa musa zuwa zuwa dan adam zuwa kaza nan gurin kuma he ka ganshi ku yi zance da shi har ma ka shaƙe shi ka kama shi har ma ya ma kaga dai duka yanda aka yi tai kuma alhali shedani ne shi yasa muqaddima ta sai kai al'amarin da al'amarin da ya shafi lamari na aljannu zaka ga yana da ban mamaki shi yasa a babe na aƙida ma akwai buƙatar mutane su san yaya tsari na duniyar aljanu da ta'amulin yadda aljanu suke da 'yan adam wanda aka ce maƙiyinka ne kai kana buƙatar ka san ma yaya wai yake shi maƙiyin wannan naka wani irin tasarrufi ne gare shi kuma baya ƙasa a gwiwa akan akan kiyayya tare da kai kuma kana tare da shi yana ganin ka baka gane shi kaga ya kamata a ce ka lakaci arme nawa aljannu suka kashe saboda kawai aljanin zai zo ta sata kuɗin kudin mijin kawai matar ya ba ajiya ko daga ita sai shi aka sani kawai dinga sata kudin armenau aljannu suka kashe ko su mata aljannu za su dinga daukowa kayayyaki na mata suna sa cikin motar miji sai su dinga daukowa kayan sai su daga wani guri sai su sa kawai dan matar ta tuhume shi da cewa mazinaci ne daga ƙarshe kawai arme ya mutu a yi ta kai kawo kawai ta ce ita kata ta gari wata mata rantsi da ƙur'ani kaza ne kuma kurun aljannu ne suka kulla wannan tsira to kaga muna da buƙatar a babe na aqida mu san iri-irin shekanci aljinu yanzu ai kaga nan kawo abinci akai akare amma yake zawa yana sata kishiya da kishiya sai saci abu sai kai daki wajen kishiyar ya shi ai ta abin nan ai ta zuwa sai yasa zaka ga ai ta zuwa wannan ya rantsa da Qur'ani kai ta mamaki to shi wannan yayi Qur'ani shi ma wannan yayi Qur'ani ya ai wannan shi shamiyan da yake ita ta rantsa da Qur'ani ita ma ta rantsa kawai aljani ne zai ɗauko ya zo ya kulla husuma shi ƙurum to kaga duk irin waɗannan ababe na aƙida yana da kyau wannan ababe in ya zamanto muna idarakinsu ba kowane irin akan samun abubuwan da shaidanu sukan wannan akan shi baban idza ba alwakili shay'an fasiran fa bai'uhu mardud in wakili ya sai da wani bataccen abu lalle wannan cinikin mai mai daddan abin maida ne kai ne mutum ya baka haja zai ka saida mana wannan hajar a matsayin ka na wakilin saida haja sai ka saida ma mutum abu na shaku to ba za ka ce ba ani ba ruwa na can je ka samu mai kaya a'a ai kai ne wakilin shi cinikin wannan fatace ne kai ne aka baka dabba ta kore ka je ka saida ma mutum ya ce dabban layya nake su kawai sai ka saida mai ashe ido ɗaya gare ta to matsayin ka na wakili aka baka ce wato yanzu an koma an samu a ai wajen ka ya saya kai wakilin mutumin ne عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني سيدنا بلال يزوج أنا وسسن تمر برني وأن النوء ندق نوء ما في كون دبينه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا ما كيتي تأنا وانا قال بلال كان عندنا تمر رديء مو عند مكي دبينه نمر كيو فبئت منه ساعين بسائن سينا باير دا kwano biyu bisa in aka ban kwano ɗaya na wannan mafi kyau in liyo ta iman na jinsu sandan ma'aiki ya ce wannan ya nuna irin yadda sabon manzo Allah sallallahu suke kulawa da kyautatawa da neman yarda ta maki sarsan faqala nabi sallallahu inda zalim awwa awwa ainu riba annabi sai ce mamaki wannan ai shine tantagar ya tsantsar riba ainu riba la taf'al karka yi haka walakin idza aratta saboda me yasa yace mishi wannan shine ainihin riba me yasa yace wannan shine ainihin riba an kawo fifiko alhali kuma me jinsi ɗaya ne an yi tafaduli a jinsi ɗaya la tafal walakin idza aratta an tashtariya in kana nufin sai fa bi ittamra bi bai'in akhar ka sai da dabinan da ciniki na daban ka sai da naka marakin su mashtari bihi da kudin sai ka sayi wannan mai kyau din yanda ya zamanto ya samu kaga wannan sai nuna a ruwaya ta muslim ya zo da lafazin sai ya ce hada riba faradda sai mai da ciniki faradda sai mai da ciniki kaga asali shi yasa ce za ba allocation fasiran fa bai'uhu mardudin to akwai lafazi daga alfaz din da ya zo kenan anan babu shi amma daga turuk na hadisin akwai lafazin faradda sau da haka akan shi ne imamul bukhari sai ya istinbat ikin sai kuma ya kawo wannan lafazin ba wancan ba ana uku ba bin al-harith radiyallahu ta'ala anhu akwai tarjama na babul wakala fil hududi babul wakala fil hudud amma nan bai kawo shi ba an uku ba bin al-harith radiyallahu anhu qala ji abin nu'man an zo da nu'man awin nu'man aw bin nu'man ko dan nu'man shariban halin ya sha abin maye fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil baiti sai ma yake umarci wanda suke cikin gidan an yabtiribu su daddake shi qala fa kuntu ana fi man daraba uku ba ci ina daga wanda suka dake shi fa darabnahu muka dinga da kashi bin ni'ali da takalma wal jaridi da kuma tsumgiya ta dabino muka dinga da kashi da wannan ya ka a babul wakala fil hududi baban da yake karantar da mu halaccin wakilci wajen haddi sai kuma a can asali ya ka hadisi na mutumin da ya zo ya ce ɗan shi yana ma wani mutum boyi-boyi sai kuma ɗan nashi ya aikata fasikanci da matar wancan wanda uwar gidan nashi sai aka tambayi malaman garin sai suka ce za a ba da raƙun za a ba da awakai wanda suke guda ɗari ita kuma za a ba da awakai guda ɗari sau da haka da kuma bulala ɗari a lokacin sai manzala sassai ce dabbobin wannan za a mai da su ma'ana dabbobin da aka bada za a mai da abin da yake kan ɗanka bulala ɗari sai ce wahudu ya ƙunes ilamar a ta haka fa ini itar fatfar jima sai ma ke ce ma'ana khadibin shi ƙunes ka buga sabgo ka je can ka tar da matar shi wannan mutum tunda ita mata arme ce in ta furta cewa lalle abin ya faru sai ka mata rajin kaga matsayin wakili ne to za wakili zai iya wakiltar mami zartar da haddi to shi ma wannan hukuma bane al-harith yace ji abin nu'man an zo da nu'man aw bin nu'man ko dan nu'man amma qauli rajihi kamar yanda ibnu abdul barri yace dan nu'man ne shi wannan nu'ayman ko nu'man mutum ne wanda yake salihi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai zama yana shan giya ba shariban halin ya sha giya na'am abashi fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait sai ma kiyo an yadrubu saboda haka kenan wannan dan shi wannan mutumin ne ba shi mutumin bane kamar yadda ne ka shakka kenan kauli rajihi dan shi ne wanda yake shaye shayen shine kuma wanda aka yi ma saboda haka fatarabna muka duka dukan shi da takalma da da da, da tsumgiya wadda take ta dabino wannan ya nuna kenan halaccin wakilci bangaren abin da ya shafi haddi kenan za a iya sa mutum wanda zai zama to yayi wakilci muna da sauran lokaci lokaci a gare ku kenan wannan ya nuna haddi na shaye-shaye haddi na shaye-shaye a musulunci shine mafi sassau mafi sauki mafi ƙasa-ƙasa haddi daga hudud kenan shine mafi ƙasa-ƙasa haddi daga hudud kaga shi yasa kenan sai aka samu duka sai aka bari kuma ƙarƙashin yadda shi shugaba ya gani leƙa maslaha gwargwadon yadda aka ga maslaha da yawan yin mutuma zai iya yiwa mutum ya zaman to ya yi ya yi ya maimaita to kaga gwargwadon dai yadda dama ta bada sannan kuma ya nuna yadda shari'ar musulunci ta samar da tsari na tsabtacewa hankulan mutane da kuma karewa hankulan mutane ta yadda aka sanya wani hukunci wanda za a yi ma mutumin da aka sami yayi wasa da hankalin shi wajen shan abin da zai zamanto ya kawar da shi daga hankalin shi wannan shine karshen wannan kitab insha Allah karatu na gaba zamu shiga na harsu da kuma almuzara'a abinda muka wadi ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abinda muka kuskure ubangiji subhanahu wataala ya yi mana Allah subhanahu wataala ya tabbatar da imanin cikin zukatan mu ya gina shi ya kyamatar da mu kafirci da fasikanci da dukkanin saban Allah Allah subhanahu wataala ya amshi kyawun mu ya gafarta kusakuran marasa lahiya a cikin mu da wanda suke da majiyata Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya wanda suke halin damuwa Allah ya yi wanda suka samu ambaliya sababbin ambaliya suka samu asara ko dukiya ko rai Allah subhanahu wataala ya cikin wanda suka rasu ya karbe su a shahidai wanda kuma suka samu rushewar gidaje Allah ya maida musu gurbin ya hore musu abin da za su zamanto sun gyara ya sa asara da suka yi ta zamanto kafara Allah ya ba mu ruwa daidai karenmu ya mana albarka a cikin damunanmu ya amintar da mu a cikin imaninmu a ƙasashenmu da dukkanin inda musulmi suke ya rabbal alamin Allah tsare mu daga dukkanin fitina ta hili da wadda take ta boye Allah ya mana albarka cikin duk abin da Allah arzuta mu da shi ya rabbal alamin ya mana albarka ya mana albarka cikin zuriyarmu ɗalibanmu duk abin ki Allah subhanahu wataala kare mu Allah nuna mana abin da zai faranta mana cikin duk abin da Allah arzuta mu da shi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم